أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر وتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ci gaba da karatunmu na muktasarul akhbari wato littafin da yake magana akan ibada karatunmu wannan shine halka na uku a halka ta biyu mun tsaya a inda malam yake zana mana abubuwa waɗanda suka haramta ga musulmi ya rika aikata su wato waɗannan dukansu da aka zana a baya kamar irin su ƙarya da giba da annamimanci da girman kai da uzubu da riya da sauransu har zuwa inda mun tsaya akan jinkirta sallah daga lokacinta duka suna cikin haram haram haram Uh, to za mu ci gaba inda malam yake cewa wala ya hillu lahu suhbatu fasikin sannan bai halatta ga musulmi ba yayi tare yayi tare abota da fasiki fasiki shine dukkan mutum mai saban Allah fasiki ne saboda asalin uh, alfisku shine alkhuruju an ta'atillahi tabaraka wa ta'ala wato fita daga da'ar Allah in Allah ya ce to nan nake son in ganka kawai sai ka fita ko Allah ce kar in ganka anan sai a ganka a gurin to wannan shine fasikanci ba kamar yanda yake a mafhumin bahaushe ba yanda muka saba in an ce wani fasiki ne sai mu dauka kawai mutum mai neman mata ko wani makamancin haka shi kadai ne fasiki a duk mutumin da yake ayyukan sabo to wannan mutumin fasiki ne to bai halatta ya zama an yi abota da shi ba saboda ka'ida idan aka yi abota da fasiki to da yana da sauki ya ja ka kai mutumin kirki fasiki ya ja ka a ƙa'ida wato ayyukan saɓo suna da sauƙin aikatawa a zuciya duk da a gabbai suna da wahala amma a zuciya za ka ga zuciya ta fi son su sai ka ga mutum ya kasa zuwa ya sallah minti biyar amma ya je ya yi ƙwallo awa ɗaya ka san ku da kallon ƙwallo ta fi sallah komai wahala dai ta fi sallah kowace irin wahala ana gudu ana zufa a iya faɗuwa a karye ga ɗaukar dogon lokaci a iya faɗuwa a ji ciwo ga fidda tsiraici ga rishin kamala amma duk da haka sai ka ga mutum ya iya yin ƙwallo awa ɗaya amma ya kasa zuwa ya sallah minti biyar ko kuma an fara sallah kafin a gama in limamin nan ya kai minti goma sai ka ji yana jin haushi yana wannan limamin daɗewa yake wannan liman ban ƙarabin shi sallah na daɗewa amma a ƙwallo sai awa ɗaya lokacin da aka ce awa ɗaya ta yi an busa tashi sai rika ca haba yanzu ma wasa ya ɗauko daɗi za mu tashi a ƙara a ƙara ka gani so wannan shine shine yanzu sallar tarawihi wannan ba kowane masallaci yake iya awa ɗaya ba amma ba a iya zuwa a kula a yi saboda kayan ibada ne zuciya ba ta so amma kullum ana zuwa a yi kwallo na awa ɗaya ko fiye da haka masu yi to zaka iske duk ayyukan ibada zaka iske uh, suna da sauki amma zuciya ba ta son su to kasancewar zuciya ba ta so tafi saurin karkata zuwa ga na sabo shi ya sanya idan aka haɗu da mai sabo da mara sabo kafin mara sabo ya ja mai sabo to mai saban ya ja mara sabo so shi sanya ba a son ka yi tare da shi don karka kwaikwaya da sauƙi zuciyarka za ta karkata zuwa gare shi da gaggawa amma idan ma a an yarda mutum ya yi abota da fasiki a wuri ɗaya kaɗai wurin shine idan ka san in kun yi tare za ka iya fidda shi daga wannan ɗabi'a tashi ta fasikanci zuwa ga abin da zai amfane shi to wannan babu laifi za ka iya yin tare da shi babu laifi don ka taimake shi amma in ka san in kun yi tare ba za ka iya raba shi da wannan ɗabi'a ba sai dai wala Allah ma ya ɓata ma lokaci in ma bai ja ka a ɗabi'a shi ba to wannan bai halatta ba wala mujalasatuhu haka zama da fasiki wancan abota da fasiki sai ce wala mujalasatuhu haka ma zama tare da shi bi ghairi daruratin ba tare da darura ba zama da fasiki ga ka gashi a shi ma bai halatta ba saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake kwatanta mummunan mazauni da kyakkyawan mazauni sai yake cewa mummunan mazauni kamar zama ne wurin makeri in ma bai fantsa maka wuta ya kona ka ba to za ka yi ƙauyi sai ce amma kyakkyawan mazauni kamar zama ne tare da mai tarar in ma bai dangwala maka ya goga maka ba to kuwa zaka yi zaka ji kamshi to saboda haka ashe mujalasatul fasiki zama ne mara kyau ma'ana in ma dai baka taya shi aka yi sabo tare ba ko ka samu kasanka na sabo to ka dai bata wa kanka suna kawa kanka mugun tambo tabo saboda ka zauna tare da fasiki gurin da fushin Allah yake sauka to shi yasa bai halatta ba sai ce bi ghairi daruratin sai dai inda darura wato ka zauna tare da shi ba tare da darura ba bai halatta ba sai dai inda darura daruran da za ta iya hadawa shine abin da baka da makauta dole sai kun haɗu kila kun haɗu a mota baka da mota ba shi da mota kuka haɗu a mota za ku yi tafiya kila kun haɗu a jirgi kila kun haɗu a makaranta ga mazaunin shi ga mazaunin ka aji kila kun haɗu a kasuwa ga kantinka ga nashi ko ga rumfaka ga nashi to waɗannan su ne abubuwan darurat waɗanda dai za su iya haɗawa to duk darurar da za ta haɗa wannan ba laifi ma in dai ba darura hakan nan ka zaɓi majalisar da yake zama nan ne gurin zaman ka to wannan shine laifi wala ya tulubu ridal makhluqi na bi suqtil khaliqi sannan bai halatta ba mutum ya nemi yardar abin halitta ta hanyar saba wanda ya halitta din ma'ana a ce kana tare da wani mutum ba za ka samu yardar wannan mutumin ba sai in an saba wa Allah to bai halatta ka bi shi ba bai halatta ka nemi yarda shi da saban Allah ba amma idan ya zama da ba sai ka saba Allah ba abubuwan da zaka yi dan ka samu yarda shi babu saban Allah shi wannan babu laifi amma a ce sai an yi saban Allah sannan a samu yarda shi to wannan mutumin bai halatta ku yi tare ba misali kana da wani uban gida dole yana sanya ka ka je ka nemo mai mata a yi lalata Allah kiyaye to wannan bai halatta mutum da ka je ka nemo masa mata a yi lalata kaga wannan haramun ne to amma kuma shi in ba wannan aikin kamai ba ba za ku shirya ba to ƙara ka ɓata da shi ka shirya da Allah ko ka je ka so mai giya ko kuma a kuna wata harka ta damfara tare uban gidanka ne amma zai rika aika ka a cushi mutane don a samu kuɗi da duk wani abu da za a sanya a yi sabo to wannan ba a yi wannan kuwa dukkan wani abin halitta ko da kowane ne bai halatta ka nemi yarda shi da saban Allah ba sai dai ya halatta ka rabu da shi don ka samu yardan Allah. Alƙur'ani yana cewa ƙarar Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yana cewa wallahu wa rasuluhu a haƙu an yarduhu in kanu muminin. In dai mutum mumini ne na gaske, to yarda Allah da yardan manzo Allah kawai ya kamata ya nema ya bar yarda kowa. In dai da Allah da annabi ya samu wannan yardar ta Allah ya samu yardan manzo Allah, to shi kenan ya cika mumini to ba ruwan shi ko da duk duniya za ta yi fushi da kai, da kai dai ka tsira tun da ka samu yarda Allah ka samu yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qala alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta'atu li makhluqin fi ma'asiyati al-khaliq duk wani abin halitta to bai kamata a mai da'a ba matukar wannan da'ar a cikin ta akwai saba wanda ya halitta wato bai kamata ka saba wa Allah ba dan kai biyayya ga wani Allah wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukumallahi fihi sannan bai halatta ga mutum ya aikata wani aiki ba har sai ya san menene Allah ya hukunta akan wannan aikin hukunce hukuncen da ke hawa kan aiki kwara biyar ne kawai duk aikin da ka gani a duniya an aikata to zaka iske yana cikin ɗaya daga biyar din nan baya fita to ka san a ɗaya daga biyar din nan wanne ne guda uku guda uku an yarda ka je ka aikata amma guda biyu ka kuje su wato na farko aiki ko dai ya zama wajibi shine wanda idan ka aikata kana da lada in ka bar shi kana da zunubi to wannan in ka gane aiki wajibi ne ka je ka ta aikatawa na biyu ko kuma ya zama mustahabbi shine kuma ake cewa mandubi wato shi idan ka aikata shi kana da lada amma in ka bar shi baka da zunubi sabanin shi da wajibi kenan shi wajibi in ka aikata da lada in ka bar shi da zunubi kamar misali sallar sallolin farilla sallolin kamar azumi kaga dukan su waɗannan wajibai ne in ka aikata su kana da lada in ka bari in ka ƙi sallah ko ka ƙi azumi kana da zunubi to wannan ire-iren su aiki in aikata su ya zama dole sannan na biyu shine wanda idan ka aikata kana da lada amma idan baka yi ba baka da zunubi su ne mustahabbai wato mustahabbat ko mandubat kamar irin su sallar asham irin su yawan nafilfili cikin dare irin su azumin nafila irin su sadaka da sauransu to irin wannan in ka san aiki haka yake in ka aikata akwai lada ko da in ka bar shi baka da zunubi to amma je ka aikata don kwaɗayin ka samu ƙarin ladar akwai aiki na uku wanda shine mubahi shi in ka aikata shi ko ka bar shi baka da lada baka da zunubi shi duk abin da ka yi shi babu laifi misali su ne mafi yawa abubuwa na mu'amalolin rayuwa misali ka sha ruwa a firij ruwan sanyi yanzu aka ruwan sanyi sai ka ce kai kai baka sha baka da zunubin komi amma ni da na sha ban samu lada ba da ka ki sha baka samu lada ba ni da na sha ban samu zunubi ba da ka yi da karkai duk ɗaya ne to wannan in kaga dama ka yi in kaga dama ka bari mu ba hat kenan to akwai aiki guda biyu waɗanda su kuma ba a sanyin su in ka san hukuncin su haka yake to ka guje su na farko shine haramun haramun shine wanda in ka aikata shi kana da zunubi in ka bar shi kana da lada kamar shan giya kamar saba ma iyaye kamar ƙarya kamar da sauran irin waɗannan abubuwa dai dukkansu haramun ne to idan ka aikata akwai zunubi in ka bar su akwai lada to kar ka aikata don ka guje wa zunubi don ka samu lada sannan sai kuma a wannan wanda yake makruhi shine hawa na wanda kanan haramun ne shi makruhi in ka aikata shi baka da zunubi amma in ka bar shi kana da lada shine bambancin su da zunubi haramun in ka aikata akwai zunubi in ka bari akwai lada shi ko makruhi in ka aikata ba zunubi amma in ka bari akwai lada to waɗannan abubuwa guda biyar labudda kowane aiki yana da ɗaya daga cikinsu to kafin ka aikata aiki ka diba cikin biyar ɗin nan wanne ne idan cikin wajibi yake to in maza ka aikata in cikin mustahabi yake ka aikata in cikin mubahi yake ba komai je aikata amma in makaruhi yake ka bar shi in haramun yake ka bar shi wannan shine wajibin mumini wala yahillu lahu an yi fa'ala fi'lan hatta lam hukum Allah fi yawa yace wa yas'al al ulama a sannan ya zama wajibi gare shi ya rika tambayar malamai wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma ya zama yana yin koyi da masu bin sunnar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya zama duk abin da zaka yi in baka sani ba yi tambaya tunda ai ya ce kar ka aikata wani abu sai ka san hukuncin shi ko to idan baka san hukuncin shi ba fa kawai zuwa zaka yi ka dumfara ka aikata sai ce a tambayi malamai in baka san hukuncin ba aiki kaza ne ni kuma an ce kar in aikata sai na san hukuncin shi to ni ko wannan aikin ba san hukuncin shi to in maza tambayi malam za ta malam aiki kaza nake so in aikata an ce kar in aikata sai na san hukuncin shi amma shi wannan ban san hukuncin menene hukuncin shi sai malam ce maka kaza sannan masu riko da sunnar annabi abin da yasa ka ce ka rika koyi da masu riko da sunnar annabi dan ba dukkan malami ne kuma yake koyi da sunnar annabi za ga mutum malami ne yana ta kokarin shi na malanta ya ce Allah ya ce annabi ya ce amma kuma sai ga shi kila kuma shi abin da yake faɗa ba shi ke aikata ba to wannan kar kai koyi da shi ka dai tambaye shi ya faɗa ma amma ba sai ka koyi da shi ba akwai wanda shi kuma idan ya faɗa kuma haka yake aikatawa to shi wannan ka kalle shi ka yi koyi da shi shi ake so so ka yi koyi da waɗanda suke koyi da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama allazina yadulluna ala ta'atillah sune masu nuni zuwa ga abi Allah ta hanyar aikin su a aikace ne suke nunawa wa yuhazziruna min ittiba'i shaytani suna kuma tsoratar da mutane daga bin shaytan suna hana mutane su bi shaytan wala yarda li nafsihi ma radiyahu al-muflisuna kar kuma mumini musulmi ya yarje wa kanshi abinda mufulisai suka yarje makansu su waye mufulisai allazina da'ata amaruhum fi ghairi ta'ati Allah ta'ala sune waɗanda suka tozartar da rayuwarsu cikin aikin da ba da'a ga ubangiji ba wato dan adam rayuwar shi gabaki ɗaya labudda sai yayi aiki dole ne dan adam baya zama haka nan bai yi aiki ba to sai tunda ba zai zauna bai aiki ba labudda zai aiki to sai aka ce ga aikin da in kai akwai lada ga wanda in kai kuma zunubi ne dan Allah wanne ya kamata wanda zai yi a bashi lada ko wanda zai yi a bashi zunubi kwatancin su fa sai aka ce ga gonaki nan guda biyu wannan in ka nome za a baka abinci da sutura da kuɗi amma wannan in ka kuskura ka je kai noma kashi ma za a baka mai hankali ne zai ɗau hauye shi tafi waccan gonar da in an yi noma ake ba mutum kashi kuma ya bar wannan gonar da in an yi noma ake ba da kuɗi da abinci da sutura to a duk mutumin fa da kaga yana aikin sabo to fa ya zaɓi wannan gonar da in yayi noma a cikinta za a bashi kashi wato za a mai zunubi za a bashi za a mai azaba fa yake aikata sabo to tunda da aikin sabo da aikin lada duka aiki ne sai dai wannan in kai aikin azaba za a ma wannan in kai aikin lada za a maka sai ka je kai aikin da za a baka zunubi da gangam kabar wanda za a baka lada kaga wannan mutumin yayi asarar rayuwar shi ya tozartar da ita a banza damun ma bai yi ba to shi yasan ya ce lalle lalle kar ka yarda da irin wannan mulisan waɗanda su suna nan ga aikin da za su yi a biya su amma suka bari suka je aikin da za su yi a musu azaba shine a sai ce fa ya hasratahum kai can nadamar su wa ya tula buka'ihim kai can tsawon kukan su yawmal qiyamati a ranar lahira wato in aka je ranar lahira sun yi aiki wancan ma yayi aiki an kira wancan an bashi lada za a kai shi aljanna dan aikin da yi su kuma za a kai su wuta dan aikin da suka ya za ka yi aiki in yi aiki ni a kai na aljanna kai a kai ka wuta kuma ba ka yi nadama ba ai dole kai nadama tunda aiki ne kai ka shiga wuta to tunda aiki ne wancan ya shiga aljanna kai ko ba hutu bane kai kai ma aiki ne to why not me ya hana kai aikin da zai kai ka aljanna shine abin da ya kamata mutum ya duba to kaga dole yana dama yayi kuka nas'alullaha muna roƙon Allah subhanahu tsarkakakken sarki an yi wafiƙa na ittiba'i sunnati nabiyina ya Allah ya sanya ya datar da muna roƙon Allah ya datar da mu mu zama muna bibiyar sunnar annabinmu wa shafi'ina kuma shafi'inmu mai cetonmu wa sayyidina kuma shugabanmu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama faslun yau malam kuma zai shiga mana wancan ya gama jawabi akan abubuwa waɗanda suke wajibai da haramun haramun waɗanda ya kamata mutum ya gaggawa a matakin farko to bayan cikarsu sai yanzu zai fara mana magana akan ibada ta sallah to amma ita mu sani sallah ba a zowa kawai da lokacinta yayi mutum ya rugo da gudu kawai ta da ya kama ya fara sallah sai yayi mi sai da alwalla to haka alwallan nan kafin kamar yadda kafin ayi sallah ana buƙatar alwalla to kafin a yi alwallar ma akwai abin da ake bukata menene ake bukata shine tsarki to wannan tsarkin kafin a yi shi shi ma akwai abin da yake bukata me yake bukata ruwan da za a yi tsarkin da shi sai dai ko in an rasa a yi taimama to yanzu sai fara tun da sai an rasa ruwa ne ake taimama to labudde mana bayanin wannan ruwan wannan ruwan in ya samu sai a yi tsarki tsarkin in ya samu sai a yi alwala alwallan nan in ta samu sai a yi sallah to shine zai faru mana daki daki daki kenan mu rike idan muka gama da maganan ruwa to za mu zo maganar tsarki da mun gama da maganar tsarki sai mu fada maganar alwala muna gama da maganar alwala kawai sai a ji mu a sallah to haka ne littafin zai tafi a hankali sai ce at-taharatu faslun fi at-taharati to wannan faslin zai mana magana akan tahara at-taharatu ismani ita tahara tsarki kashi biyu ne akwai taharatu hadathin akwai taharatu khabathin wato akwai tsarki na kari da tsarki na dauda shi bambancin su shine taharatu hadathin shine tsarki na najasar da ta fito daga jikin mutum kaman bahaya idan mutum yayi bahaya to ya samu hadath dole sai ya tsarkaka idan ya samu ya yi bawali ya samu bawali ya samu hadath sai ya tsarkaka yayi mani ya fita jikin shi ya samu hadath sai ya tsarkaka mazi ya fita jikin shi ya samu hadath sai ya tsarkaka ghaiti wana wadi ya fita jikin shi ya samu hadath su ne al ahadath abubuwan da suke faruwa su raba mutum da tsarki to wannan su ne hadath in muka lura hadas dukkan shi yana fitowa ne daga jikin mutum mubasharatan shi kuma habas din najasar da ta taba tufarka ko ta taba jikinka ko ta taba wurin da zaka yi ibada hadas habas ne to duk waɗannan yanda idan bawali ya fito daga jikinka sai ka tsarkake inda ya fito ba haya in ya fito daga jikinka sai ka tsarkake inda ya fito shine hadasi to idan kuma da ya fito sai ya taba tufarka sai ka tsarkake wannan tufar ko ya taba jikinka sai ka tsarkake wannan jikin ko ya taba inda zaka ibada sai ka tsarkake wannan wurin kuma wannan bawalin ko naka ko na wani in dai ya taba jikinka ko ba hayan nan ko taka ko ta wani in dai ta taba jikinka ko tufarka ko gurin ibada haka dukkan wata najasa in ta taba jikinka ko ta taba tufarka ko ta taba wurin ibadarka sai ka tsarkake ka tabbata babu ita a jikinka babu ita a tufarka babu ita a wurin ibadarka to ya zama tsarki na khabar to waɗannan duka zai mana bayani sai fara da cewa la yasihul jami'u to duka wannan tsarkin guda biyu ba zai inganta ba illa bil ma'i sai fa in an samu ruwa da ruwa ne ake iya kawar da wannan tsari wannan najasar guda biyu shi ma ruwan ba kowane ruwa ba at-tahiri al-mutahhiri ruwa tsarkakakke ba kuma tsarkakakke kaɗai ba sai in yana tsarkakewa domin a nan abin da za mu kula ruwa kashi uku ne. Akwai ruwa na farko wanda kwata-kwata ba a sha, ba a wanka da shi, ba a wanki, ba a, a ibada da shi. Wane ruwa ne shi ne alma'un najisu, ruwa mai najasa. Wannan najasar ruwan da bawali ya shige shi, ko ba haya ta shige shi, ko aka sanya mai guba, ko duk guba mai kashewa, ko kuma mai cutarwa, to dukka waɗannan ruwayen ba sa ibada, ba kuma a mu'amala da su, ba a dafa abinci da su ba, ruwan bawali ba a dafa abinci da shi ba, ba a yi wanka ba, ba a yi wanke ba, a sha ba, ba a yi ibada ba. To shi wannan najis kawai abu ɗaya rage za a yi shi ne a zubda shi, kawai a zubda shi. to ruwa na biyu dama mun ce muku ruwa ai kashi uku ne ko ruwa mai najasa ana zubar da shi ne akwai ruwa na biyu at-tahir tsarkakakke ne amma baya tsarkake kowa to me yasa aka ce mai tsarkakakke eh saboda an yarda ko a sha ko a yi abinci da shi ko a yi wanka da shi ko a yi wanki da shi an dai yarda a yi amfani da shi a inda ba ibada za a yi ba yanzu misali kamar ruwan da aka zuba mai soɓo kaga tsarkakakke ne tunda za a sha amma ba za a yi ibada da shi ba kamar ruwan da aka zuba magari kaga tsarkakakke ne tunda za a iya sha kamar ruwan da aka zuba ma daddawa kaga tsarkakakke ne tunda za a iya miya ko kamar ruwan da aka zuba ma omo kaga tsarkakakke ne tunda za a iya yin wanka ko wanki to wannan ruwan shine at-tahir tsarkakakke ne dan za a iya lamurran rayuwa da shi amma ba za a yi ibada ba to shi kuma wannan ka ji amfani ɗaya yake shi ne kawai a sha ko dai a yi wannan lamari na rayuwa da shi amma banda na addini sai ruwa na uku shi ne almutahir ruwan da yake tsarkakewa to wannan shi ne ruwan da ya kamata a yi ibada da shi shi kuma ba zai zama almutahir ba sai ya haɗa sufofi guda uku to su ne malam zai mana bayaninsa a nan sai ce wa huwal وهو الذي لم يتغير لونه أو طعمه أو رائحته بما يفارقه غالبا shine duk ruwan da launin shi bai canza ba dukkanmu mun san kalar ruwa ya take amma fa mu tabbata launin nan bai canza ba ne da abin da yake iya rabuwa da shi amma in abin da ba ka iya raba su ne ba kai ka haɗa su ba, to wannan dan ya canza launi za ka yi ibada da shi, kamar yaya, kamar misali mutanen da suke wajen su jar ƙasa ce, mun san akwai guraren da suke da jar ƙasa, kaga in aka zira guga a rijiya za a ɗauko ruwa, kaga zai fito jajjawur, haka ne, kuma mun san kalar ruwa ba ja ba ne, to yanzu wannan ƙasar da ruwan kai ka haɗa su ko a haka ka iske su, a haka ka iske su ko? to wannan baka iya raba su to wannan dan ya canza kala sai ya ibada da shi ba ko batun da ba kai ka hada su ba haka waɗanda suke shan ruwan tafki zaka iske ruwa a tafki yana da kila alamar tabo to idan ka iske shi a tafki da alamar tabo yayi baki baki kaga ba kai ka hada su ba to wannan za iya ibada da shi ba komai to wannan kenan amma idan ka ga ruwa tare da soɓo yayi jajjawur da soɓo ko ya yi kumfa da omo kaga wannan haɗa su kai to tun da ka haɗa su ya canza mai kala to ba za a ibada da shi ba to shine bima ya fari ƙuhu galiban haka ruwan da ɗanɗanan shi ya canza duka mun san ruwa duk ruwa za ka iske ba yadda ɗaci ba yadda zaƙi da kaji ruwa da ɗaci ko kaji ruwa da zaƙi wani abu aka sanya mai to ba ya yi ibada ba haka shaƙar shi ta canza idan ka shaƙe shi sai ka ji yana wari ko ka ji yana ƙamshi a ƙa'idar ruwa baya wari baya ƙamshi to da kaji wari da ƙamshi shi ma ba zai yi ibada ba amma duka wannan in abin da yake rabuwa da shi ne suka haɗu suka canza mai kala ko suka canza mai ɗanɗano ko suka canza mai shaƙa shi ya sanya baya yi amma abin da in ba in ba za ka iya in ba in ba za ka iya raba su ba dama a haɗe suke to wannan babu komai ko ya canza launi da shi ko ya canza ɗanɗano ko ya canza shaƙa za a iya ibada da shi sai ce to kamar menene abubuwan da ba tare suke da ruwa ba amma suke iya haɗuwa da ruwa su canza mai launi ko ɗanɗano ko shaƙa sai ce kazzaiti wasamni waddasani ya ce kamar mai da kitse da dungule idan an ce zait dukkan mai da aka fidda daga itace in an ce saman dukkan man da aka fidda daga dabbobi in an ce dasam dukkan man da aka fidda shi daga kamar nono to dukansu waɗannan ko kuma romo dukansu waɗannan ana ambata su da dasam uh, maski so uh, in suka haɗu da ruwa suna ɓata shi suna maida shi tsarkakakke za a iya amfani da shi a ci a sha amma ba za a yi ibada da shi ba gairin mutahir ne haka ya ce wa dasmi kullihi duka nau'in nau'in zait da nau'in saman da nau'in dasam wato duk wani nau'i na mai da nau'i na kitse da nau'i na dungule da romo sai ce walwadahi da dattin dabbobi daudan tumaki daudan tumaki shi ma in ya canza ma ruwa kala ko ɗanɗano ko shaka ba za a ibada da shi ba was sabuni haka sabulu in ya canza wa ruwa kala ko ɗanɗano ko shaka ba za a amfani da shi in suka haɗu wal wasakhi haka kowace irin dauda wani hauhi da wani wannan wala ba asabi turabi amma idan ruwa ƙasa ce ta canza mai kala kamar da muka yi misali da ja ƙasa a wanda suke da ita ko masu ruwan tafki ya yi canza kala wannan babu laifi za a iya ibada da shi ko da ya canza kala ya canza ɗanɗano walhama'i haka da yumɓu laka kenan taɓo wasabakati da kuma kamar kanwa ruwan kanwa haka ko ruwan gishiri da zaka ji idan akwai guraren da zaka sha ruwansu sai ka ji kaman kanwa ce aka zuba a ciki to shi ma wannan babu komai ba zai bata ruwa ba dan an yi ibada da shi haka za mu tsaya a nan a wannan halka ta uku za mu tashi a halka ta hudu wa aqulu qawli haza wa astaghfirullaha li wa lakum wassalamu alaikum wa rahmatullahi